ba ku buɗe wagga ba wagga taga ta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci da gabar da karatun risala shekaran jiya mun yi babi mai bayani game da hukunce-hukuncin taimama ko da kuma siffar yadda ake yin taimama to yau za mu tashi wani sabon babi babun filmasi alal khuffaini wannan babi babi ne game da hukuncin shafa akan hufi biyu shafa akan hufi biyu hufi shine duk abin da ya rufe maka kafa shine hufi mazabar malikiya sai sun kasa kaidi sun kace dole ya zanna fata ko kuma mafi yawan sai ya zama fata kaga kenan wanda an kaye da kattani ko an kaye da kada ko an kaye da roba ko an kaye da wani ga ra'ayinsu duk ba a shafa a kansu kofin da ake shafa a kansu shine na fata amma wannan ba su da wani dalili a kai ne duk abin da ya rufe kafa to shine kofi in kana so ka ce kwabashos shi kuma takalma waɗanda ba su rufe kafa ba su ne sandals ko da bakin slippers har ga sandals da waɗanda ba su ne su ne na alain takalmi waɗanda ba su rahe ƙafa ba da sandals da slippers waɗanda na rufe ƙafa kuma a kunna injin go waɗannan rufe ƙafa su a kufi don haka ga in mun ɗauki kufi akan ma'anarsa gaban ma sai mu ce da wanda an ka yi da fata da wanda an ka yi da kattani da wanda an ka yi da kada da wanda an ka yi da roba da wanda an ka yi da komi duk abin da an ka rufe kafa da shi to ya karɓi sunan kofi ya halatta a yi shafa a kansa to shi shafa akan kofi yana da sharuɗa na farko dole ya zan kasan huffin da hake iya shafa a kansa ma'anar shafa a kan huffi in ka yi arwalla ba Allah ya shar'anta wanke kafa wurin arwalla ba idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn a wanke kafa shine asali ko musamman yan an kawa kir'an an ka bi qira'at arjula an kawa arjul fataha wa arjulakum kaga an yi adafinta kenan ga wankin fuska da hannuwa fagasilu wujuhakum wujuha ya zama maf'ulun bi shi an kai mai nasba wa aydiyakum ma'tufan alal wujuhi ko sai ya ce wamsahu bi ru'usikum kaga ru'us shi kuma kasara gare shi saboda tahuwa bi wamsahu bir ru'usikum sai ya ce wa arjulakum to arjula ana karanta shi ta fuska biyu ko kawa lamun dinnan ta arjula ko kai mata nasba kaga kenan kai adafin sa akan id kaga sai ya zan kenan wanke shi akai ko kawa arjula kasara wa arjulakum ya zan kai adafin sa akan kai wamsahu bir ru'usikum wa arjulakum kaga kenan sai ya nuna kafa shafarta akai to nan ba kafa ake shafa ba directly a'a abin da ya rufe kafa hufi wanda ya rufe kafa don abin da ka rufe kafa to sai an ka ce hufin da ake iya shafa shine wanda kasa bayan kayi alwala cikakkiya kayi alwala cikakkiya sai kasa hufin to yan an jima yan alwallar ta kari za ka koma wata to in ka zo wankin kafa ba sai ka cire ba sai ɗaya ka yi shafa a kai na ya halatta amma in baka da alwalla ko ka yi alwalla ba ta cika ba ka sa hufi to yan an jima yan alwallar ta kare za ka sha ba ka isa ka yi shafa a kai ne ba misali da ka zo ka wanke kafa dama sai ka sa hufi sannan ka wanke kafa hagu ka sa hufi to yan an jima ba ka iya shafa a kai ne don ba ka yi alwalla cika kasar da ka sa shi ba dole sai ka yi arolla cikakka ka wanke kawahunka duka yanzu arollarka ta kammala sannan sai ka sa huffin to yan an jima yan arollarka ta kare za ka koma wata tona an ka ce ba sai ka cire huffin ka wanke kawa ba sai ka yi shafa ɗaya a kai ne to ga mallaman fiƙihu kamar yadda za mu ji cikin risala wuri biyu ake shafa ga huffi da saman huffi da ƙasan huffi kamar yadda mai risala zai kawowa amma ga sunna abinda sunna ya tabbata ga manzon Allah shine shafa saman huffi hadisin sayyidina ali mun yi cikin bulugul maram manzon sayyidina ali yace law kana dinu bir ra'ayi lakana asfalul khuffi awla bil masih min a'lahu ya ce wa ƙadara aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama masaha alal hufi da addini da ra'ayi akai to da ƙasan hufi ya fi cancanta a shafe bisa ga sama da harkar ra'ayi ce na fi cancanta a shafa ƙasa don na ake tafiya da shi ya ce amma na ga manzon Allah ya shafa akan saman hufinsa to wannan hadisi na Ali wanda yake hadisi ne tabbatacce shi ya nuna ashe kenan kuffi ba ƙasa da sama ake shahawa ba a sama kawai ake shahawa ina fatar kun fahimta da ka shahi saman kuffi shikenan yayi ba sai ka shahi ƙasa ba kuma ko ga hankali yafi saboda ƙasa mafi yawa ƙazanta gare shi to in ka shaho kuma musamman ga hannunka da sanyin ruwa ka shaho ƙazanta ai ka bata hannunka don haka saman kuffi kawai ake shafawa kamar haka in ka zo shafa sai ka yi hakan gaɗai shi kenan ya isa ya isa yan shi a sun ce ko da yatsa guda ka yi hakan ga yayi amma kun sa addininmu daban da nasu ko? ba addini guda muka yi ba na shi'a daban namu daban mu ahalis sunna allansu daban namu daban annabinsu daban namu daban ba abin da mun ka halitta ƙura'aninsu daban namu daban ba wuri guda da mun ka haɗu don haka kaga ba a kidan yawa da su to Allah ya shiryar da mu yace babun fil masai alal khuffaini babi game da hukuncin shafa akan khuffi biyu khuffin kafar dama da na kafa hagu don haka in mun dauki khuffi duk abin da ya rufe kafa kaga safa ga ordinary safa khuffi ce sai ayi shafa akan ta kobashus ma ko baka da safa in kana saye da kobashus shi ma khuffi ne sai kai shafa akan kobashus dinka ina fatar kun fahimta wallahu an yamsaha alal khuffain sai ya fara game da hukuncin shafa akan khuffi biyu kamar an ta mai mi a hukuncin shafa akan khuffi biyu yace wallahu ya samu an yamsaha alal khuffain yayi shafa akan khuffi biyu fil hadari cikin halin zaman gida wa safar da halin tafiya wasu na ganin sai ga matafiyi kawai yace a'a mai risala yace a'a da halin zaman gida da halin tafiya duk ya samu cewa wallahu me yake fa'idantarwa ga hukuncin shari'a wallahu kaza wa alaihi kaza suna da bambanci ko duk guda ne suna da bambanci an ka ce wallahu yana fa'idantar da abin nan ba wajibi ba ne abin da an wajibi sai a ce wa alaihi kaza abu kaza yana a kansa wujuban kenan to cewa walahu shi ya nuna ashe shafa akan huffi ba wajibi bane to me matsayinsa rukhsa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga al'ummarsa inna Allah yuhibbu an tuta rukhsuhu kama ya karahu an tuta ma'asiyatuhu ga wani hadisi kama yuhibbu an tuta azaimuhu Allah yana son a zo ma rukhsarsa kamar yadda yake kin a zo ma sabonsa ko ko kamar yadda yake son a zo ma farillarsa don haka shafa akan huffi rukhsa ce ba dole bane in kaga dama kai kai an kawa sauki in baka yi ba kuma wannan ruwanka baka da laifi wurin Allah to ya samu shi shafa akan huffi biyu fil hadar cikin halin zaman gida wa safar da halin tafiya ashe kenan ba sai matafi har wanda azza wani gida ya samu ya sai dai annabi ya samu iyaka malam yanzu ihuma muddin bai cire su ba me ma'anar wannan magana wani hadisai ne yake suka da wannan magana malam yanzu ihun muddin bai cire su ba kamar an tambaye shi to me a tsawon lokacin da ake ya ce continuously sai lokacin da ya cire hufi in yayi arwalla cikakka ya sa hufi to ya samu ya shahe su ba zai ba shaha akan hufi ba sai ya cire da ka cire to shikenan wannan dole ka koma yin wata arwalla ka koma sawa sannan ka yi shafa akan su kamar kenan ga ga ra'ayin mai risala ya ce malam yanzu ihuma muddin bai cire su ba ashe kenan babu wani ƙayyadaddin lokaci alhali ko mun karanto hadisai annabi sallallahu kuma hadisan har imam malik ya kawo cikin muwadda to an kai ya saba musu har imam malik ya kawo cikin muwadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya yawmun wa laylatun ga mazauni gida da dare dare uku da yini uku da dare uku ga matafiyi mazauni gida in kana zaune gida to an baka yini guda da dare guda ka ci gaba da shafa gobe dole ka cire huffin ka ka sake alwala ka koma sawa matafi shi ko an bashi yini uku da dare uku in sun ka cika dole ya cire huffin ya sake alwala ya koma sawa su abin da annabi ya iyakance amma su ba su yadda da wannan iyakancewa ba wa zalika wannan inda yake shafa akan huffi idza adkhala fihi marijlai idan ya shigar da kafafunsa cikin su su huffin ba'da an gasa lahuma bayan ya wanke su fi wudu'in ga alwala ta hillu bihi salatu da sallah ke halatta da shi ga ra'ayinsu akwai arwallar da bai halatta a yi sallah da ita kamar inda mun ka tasan maga bazara zahiya ya ma yawa kai ya arwalla don jin sanyi arwalla littabar domin jin sanyi to irin ta ba a sallah da ita a rollar da ka yi don kwana ba ka sallah da ita a rollar da ka yi saboda wani abu wanda ba farilla ba to waɗanga duk ga mazan malikiya ba a sallar farilla da su amma dai babu dalili duk a rollar da an ka ya halatta aiko wani aikin ibada da ita to shi ne inda yake shafa akan huffi in ya shigar da ƙafafunsa biyu cikin huffin bayan ya wanke su su ƙafafun ga alwallar da sallah take halatta da ita fahada wannan allazi shine wanda idza ahdatha in yayi hadasi to kai arwalla cikakkiya ka sanya kafafunka cikin kufi ka sanya kufi to yan anjima in kai yi hadasi wata wadda a yazo alwalla masaha alaihi ma sai shi shafa akan shi an kawa rukusa ya shafa akan kufi amma da ka sa kufi ba tare da kai alwalla cikakkiya ba to yan anjima baka samu kai shafa akan su ba muna tare wa'illa in ko ba haka ba in ya sa huffin ne ba tare da ya alwala cikakka ba fala to ba zai shafa a kansu ba wasifatul masti to sai siffar yadda ake shafar yaya ake shafa akan huffi zai kawo siffofi guda biyu abin siffar shafa akan huffi an yaji ala yadda huliyum na ya sanya hannunsa na dama min fokil huffi saman huffi min ɗarfil asabi ta gefen yatsu yatsun kafa ga kafa nan ba ita za a shafa ba to sai ya sani hannunsa da dama sama saman kafa gefen yatsu nan kenan waye da huliyo sara ya sanya hannunsa na hagu min ta hata zalika karkashin haka hannunsa na hagu shi ko sai ya sanya sai ya yi haka bakin inda aka shafa akan kufi bakin inda aka wankewa wurin alwallah bakin idanun sawu ka sawo su ciki to na ake shafa sai ya sanya hannunsa guda haka sai ya shuɗo da su haka dai an zauna ba ya ine da tsaye kun fahimta siffa ta farko kenan to thumma yadhhabu bi yadihi sannan ya tafi da hannunsa ila haddil ka'abayn zuwa iyakar idanun sawu sai ya taho da hannuwan hannunsa ko hannuwansa biyu hannuwansa biyu tunda da hannuwa biyu ne ko na dama sama na hagu ƙasa sai ya shuɗar da su sai ya kawo bakin iyakar idanun sawu wa kadhalika yaf'alu bil yusra kamar haka zai aikata ga kafa hagu ita ma ta hagu haka zai mata sai dai kowa gida ne sarki ne da ya zo shafa kafar dama kaga hannun dama ya sanya da sama ko to in ya zo shafa kafa hagu hannun hagu zai sanya da sama sai hannun dama ya zanda ƙasa ya ce waya ji aliyar da hulisura yana sanya hannunsa na hagu min fauki ha samanta ita kafa hagu don ba a zuwa gidan mutum a hishi a hishirawa waliyum na hannun dama kuma min asfali ha na ya sanya karkashin kafat kaga in yazo sha kafa hagu sai ya sanya hannun dama sama hannun hagu sama hannu shi ma sai ya shudar da su zuwa bakin idanun sawu ina fatar kun fahimta to to ina yake wala yamsahu ala dinin bai shafa akan laka in ya taku laka dama miya umarnin huffi matsayin takalma ne ba huffi wanda wanda ba a tahiya da shi ake shaha ba huffi mutane sun dauka wani extraordinary na sallah ɗaya aka yi da shi a dama umarnin huffi matsayin takalmi yake a zo toilet da shi a zo kasuwa da shi ko ina ana yawo da shi to in ya zan katako laka ga huffin to baka shafa akan laka fi asfali huffi karkashin huffinsa yan akwai laka kasan huffin to sai ka fara gusar da ita tukun sannan ka yi shafa aurautu dabbacin ko kashin dabba musamman dabbar da kashinta yake najasa wace irin dabba kashinta yake najasa duk dabbar da cin namanta yake haramun to kashinta da hitsarinta da kashinta najasa ne hatta yuzilahu sai ya gusar da shi bi mashin da shafa au gaslin ko wankewa kaga in laka ce kawai ba najasa ba agga shi zai gusarwa da shafa in kuma kashin dabba ce wadda kashinta yake najasa to sai ya gusar da shi da wankewa sai ya wanke wakila an ce yabda'u to kaga siffa ta biyu ta shafa akan kuffi kenan an ce ga wani kauli yabda'u zai fara fi masa asfalihi ga shafa kasansa in ya zo shafa kasan kuffi zai fara min alka'abaini daga idanun sawu ila a darafil asabi zuwa ga gefen yatsa an ce in ya zo ga kauli na biyu an ka ce a maimakon yayi haka kaga in akwai kazanta ga kuffi in yayyo haka yayyo sama da ita to sai an ka ce a zai fara daga idanun sawu dan nan zai fara sannan sai ya ƙare gefen yatsa na fatar kun fahimta wannan ita ce siffa ta biyu ta shafa akan kuffi sai yaya kaga tun da su suna da ra'ayin sai an shahi sama da ƙasa amma ga sunna sama ɗaya aka duk kaga ga ya huta in kai riko da hadisan ali sama ɗaya za ka sha haka huta in ka yi haka nan ba maliki yana ce ma ɗan shi'a sai ka ce ba shi'a ta ba hadisi ne sahihi na sayi na ali yana yake la'alla ya sila don mi an ka ce in ya zo shafar ƙasan kufi ya faru da idanun sawu zuwa gefen yatsu la'alla ya sila ila a ƙibi kuffaihi shai'un min ruɗu ma masa min kuffaihi la'alla ya sila domin kada ya sadu ila a ƙibi kuffaihi zuwa ga ƙarshen huffinsa biyu shai'un wani abu min rudubati na ɗanyantakar ɗanye raɗabun ɗanye na ɗanyantakar ma masaha abinda ya shaho min huffaihi daga huffinsa biyu min alƙashabe na ƙazanta kaga in ya zan huffinsa na da ƙazanta kuma ga hannunsa jiƙaƙƙe da ruwa to in ya shaho kaga ɗanyantaka abin da ya shaho ko ko in akwai laka nan ko wata ƙazanta in ya shaho kaga yayo sama da ita ina fatar kun fahimta amma in yayi haka ga to shikenan kaga bai bata jiki hannu ne ɗaya bata shi zai wankewa to shi yasa an kace zai faro daga idanun sawu zuwa gefen yatsu muna tare don mi da an kace ya faro daga idanun sawu zuwa zuwa zuwa yatsu zuwa ƙarshen gefen yatsu domin kada la'alla ya sila domin kada ya sadar ila aqibi khuffi zuwa ga ƙarshen khuffinsa shay'un wani abu min rudubati na ɗanyantaka ma masa abin da ya shafo min khuffaihi daga khuffinsa min alƙashabi na ƙazanta ƙashabi najasa busasshiya ita ce ƙashabu wa in kana fi asfalihi dinun in laka ta kasance a kasan kuffi da ya kakkamance fala yamsahu alai ba zai shafa akan kuffin ba hatta yuzilahu sai ya gusar da lakat sai ya gusar da ita domin in kai shafa akan laka kaga baka shafi kuffi ba laka ka shafa don haka sai ka gusar da lakan wannan duka ga ra'ayin ana shafa ƙasa to in ka ɗauka ba a shafa ƙasa sama ɗaya aka shafa kaga duka huta su ma malikiya abinda sun ka ce shafa ƙasa shi an wajibi shafa sama shi an shafa ƙasa mustahabbi ne kenan ko ga ra'ayinsu shafa ƙasa bai yi ƙarfin shafa sama ba shafa sama ya fi ƙarfi don mi don sun san da hadisin saye da na ali iyaka dai tun da akwai ta'assubanci na mazhaba ba su iya dawo mai ɗari bisa ɗari kaga mu tun da ba maza ba muka ba sai mu yi riko da shi don haka in ka zo shafa hakan ga ɗaya za ka yi sama ɗaya za ka shafa ba wanda ya sa ka shafa ƙasa shi kenan in kayi arwalla cikakkiya kasa hufi to yan an jima yan arwallar ta kare kayi hadasi karami arwalla ta kare in za ka koma wata arwalla ba sai ka cire hufinka ba sai ka mi an misalin hufi rawani shi ma in kasa rawani yan an jima in ka zo alwalla ba sai ka cire rawaninka ba in ka zo shafa kai sai ka yi shafa akan rawanin kai kana saye da rawani sai kai shafa akan rawani shikenan yayi don rukusa ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kai mota ta tasha illela wurin gyara lokacin sallah yayi an kai aralla sai ni ina ɗare da rawani sai ni sai wani ce mallaka min ce baka ce rawani ce ba man cewa ni ba ana shaha akan rawani ya ce ya ce to ko ni sai wani ce kai wallahi ka kabe kai ya biye biye kai ya biye Allah ka kabe bai kaga duk waɗannan abubuwa suna cikin ruhusa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga al'umma tai kamar haɗe salloli biyu shi ma duk ruhusa ce salloli biyu ma tarayyar lokaci a zuhur da la'asar mangariba da isha'i to malikiya sun yadda da haɗe salloli biyu amma su gane sai da dalili kamar sai saboda ruwan sama ko iska ko sanyi ko tabo ko duhu sai dai da dalili ordinary le bai halatta ba to yanzu saboda ta'assubancin ko dalilin ya samu ba a haɗewa ga hadari ya kama baki kiran amma ba a haɗewa sauƙi na annabi yawa al'umma to in mun ka dibi sahihul bukhari ya kawo hadisin abdullahi dan abbas hadisin dan abbas shi ya nuna ko babu dalilin komi ya halatta hada salloli babu ruwan sama babu hadari babu iska babu tabo babu sanyi babu duhu babu dalilin komi kawai saboda sauƙaƙa ma al'umma wata rana ya an ka zo a zuhur sai liman ya haɗa a zuhur da la'asar ya su lokaci guda ya haɗa mangariba da isha ya su lokaci guda to haɗewa ya kasu kashi biyu waɗanda na tabbata ga sunna malikiya sun kawo ha uku mun yi na uku cikin iziya in kuna tunowa jam'u taqdimi da jam'u ta'khiri da jam'u suri to jam'u suri bai tabbata ba abinda ya tabbata jam'u taqdimi da jam'u ta'khiri jam'u taqdimi jam'i na gabatowa sallah biyu masu tare da lokaci az-zuhr da al-asr sai ka jawo al-asr ka ita ka gabatar da ita lokacin az-zuhr jam'u ta'khiri kuma sai ka jinkirta sallar az-zuhr sai la'asar ta yi sannan ka haɗe su kai lokacin az-zuhr in mangariba ta kuma farkon lokacin mangariba sai ka jawo isha'i kai tare da mangariba lokacin mangariba jam'u taqdimi kenan in kuma jinkirta za ka yi mangariba ta yi kai zaman nan kaka ki sai isha'i ta yi sai ka haɗa mangariba da isha'i kai su lokacin to biyon ga kowane ya tabbata ga sunna amma yanzu binciken da an ka samu da baya-baya wasu na nan masu bincike da ba su fahimta ba ba su bincika da yadda ba suna suka game da jam'ut taqdimi suna cewa annabi bai taɓa jam'ut taqdimi ba sai da ya zo aikin hajji to in wanda da ya ce muku ku ce ya ƙara karatu da ya ƙara bincikawa ya gani annabi ya yi ta jam'ut taqdimi wurare zai yawa ba ga aikin hajji ɗaya jam'ut taqdimi ba sannan shin ga hajjin an yi ko ba a yi ba to ya tabbata ko bai tabbata ba dalili sai ya kai talatin sannan ka zama hujja jama'u ta kadi annabi ya yi shi wurare da yawa daban-daban mun karanto shi cikin abu dawo da yan kuntuno don na hiddan muku su inda ba wurin aikin hajji ba inda annabi ya jama'u ta kadi kuma hadisai ingantattu don haka magana cewa sai wurin aikin hajji aka jama'u ta kadi sai dai a yanta akhiri wannan bincike na wanda ba a yi shi daidai ba da jam'ut taqdim jam'ut ta'khir duk sun inganta to mu komo mu hadisin dan Abbas da nace yana nan cikin sahihul bukhari dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada mangariba da isha'i da mu yayi su lokaci guda ya hada az-zuhr da al-asr yayi da yayi su lokaci guda min gaire ma ba'sin inji dan Abbas ba tare da wani dalili babu dalilin komi babu dalilin komi min gaire ma ba'sin babu wani dalili haka ɗai to don me yake yi ya ce yana yi ne domin kada ya kuntata ma al'ummas domin ya sauƙa musu sauƙi ne jam'i in kana son sauƙin ka yi sai wasu sun ka ce a ya halatta a jam'un salloli amma ga matafiyi dan abbas ya ce muna madina a madina annabi ke hada sallolin kaga cewa muna madina ya nuna ba cikin halin tafiya muna gida don haka jam'in salloli ya halatta ga matafi ya halatta ga mazauni gida ya halatta da dalili ya halatta babu dalili sauki ne annabi ya ga al'umma su haka dai bambancin mu da yan shi'a su yan shi'a kullun ga kowace sallah abinda a sunna su hada salloli biyu a zuwa da la'asar a yi ta lokaci guda mangarba da isha a yi ta lokaci guda kullun to bambancin mu da su mu ba kullun aka yi ba lokaci lokaci dai sai sai liman ya hada salloli ko da babu dalilin komi lokaci lokaci to shi a bambancin mu da su ya halatta na fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta madalla to ya kuma salam eh mm eh kamar yaya eh eh haka nace ta ni kan mace haka nan ba haka na cewa da ya faɗi ni kan ban ce haka nan ba ban ce huffin farko takalmi ne na yan safa ba ko akwai wanda ya ji na ce haka nan cikinku to tunaninka da ya baka haka nan
malayin mutum zai tsarkake shi misali malam wanda aka takawa ne malam guga ga kasa daya wadatar ha to ai abin da nace mutane sun dauka khuffi wanda aka salla da shi dai a khuffi nace khuffi duk abin da ya ruhe ma takalmi nace ana zuwa toilet da khuffi ana zuwa kasuwa ana yawace yawace da duk bance haka nan ba don haka khuffi duk abin da ya ruhe ma kafa shi a khuffi kuma ba wai sai wanda aka shigo masallaci dai a sallah ko ina ya halatta a zo da khuffi kuma shari'a tace ai shafa akai ne ina za a shafa sama don haka ko mu watan bai kasa yadda ka maishe mu baya ko ko baka fahimci duk karatun da an kayo ba ko ban ce ga sun malikiya na ce a shahe sama da kasa na ce amma sunna sama ɗaya ta ce to min da tambayar mu kasan kufi kuma
kuma abin da ya kaso ya ce in ba ya kawo cewa ne akwai tabo sai an eh goge to shi na ya kaso ya ce wai kasa ɗaya gogewa kasa ɗaya ta da isa wuce wannan tunda ko shahad da ya baka yi to alaikum assalam tsalki kowane abu da yadda shari'a ta sa tsalki ne mun yi cikin alwajiz ai ko me a tsalkin takalmi takalmi in najasa in kazanta da matar taba shi me a tsalki ne gogewa ga ƙasa ba sai ka wanke da ruwa ba shikenan ko tutun mutum ka taka da takalmi ko huffi ka ƙasa ka goge ya tsalkaka ga shari'a ba sai ka wanke da ruwa ba tausayawa kuma shi kenan ko to allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta assalamu alaikum wa rahmatullah